muna nan a cikin suratul al-araf mun kwana aya na 164 zamu tashi aya na 165 akar makallahu bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه الأزواج المرسلين وعلى آله حق قدره وامتداد بيده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صل على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عفوا عنه قلنا لهم كونوا كرامة خاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أين يرجع أنا مغنى أكم يهوداوا mutanen ainihin wanda Allah ya hane su farautar kifi ranar asabar kuma Allah ya rafe su da fitowar kifin ranar asabar suka saba umarnin annabin su da Allah suka ga shiga yin farautar waɗansu daga ciki suka yi wa'azi ya bari waɗansu kuma suka ce ai bai kamata a yi musu wa'azi ba ya halaka kone waɗansu su gaba da faransa da suka shi shi ne Allah ke cewa lamma na kuma zukiru yayin da suka bar abin da aka yi masu wa'azi biki da shi cewa su tuna ba Allah ne ya hane su falam ya yi ba su komo ba an jai nan lazina ya hauna an su yi muka tsirar da waɗanda suke hani ga barin mummunan aikin nan وأخذنا الذين ظلموا مكام وأن السيدان في الإيتداء بالشيء بعذاب بئس عذاب من ثنني بما كانوا يفسقون فكي أمن فكذا وصنا بتاحا يأتي فاتكا فلما أتوا أمانوا أن قلنا لهم كونوا قردة خاطئين يعني سكي جرمان كي gabanin abin da aka hane su an gabaninsa قلنا لهم مكتبة كونوا كردة تزموا بيعي خاسئين ساجرين أسكنتتوا فقالوا مكتبوا بلا وهذا تفسير لما قاله لما قبله قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول ما أدري ما قيل من فلكة الساكنة أنت جماعة أخرى ولا تؤمني شيوخ وتجاهل وتجاهل ولا تؤمني شيء أبدا masu cewa a bayan nan wanda suka yi shirin suka ce me yasa kuke masu ali to anan sai ce an tsirar da waɗanda suka hana to wanda ba su hana ba ba ya aka yi da su su ba su hana ba su ce koyi ba aka yi da su a ruwan na abbas ya ce ai su ma ne an halakar da su don yarda da barna barna ne yake da wanda ce a lamtumula su ma ɗin an tsira da su domin mai ne an jaha kari hadi ma ba alubu sun yi abin da wadancan suka aikata wa kala suna ce alima ta hujjuna qauman rawar hakim an ibn abbas ai ruwa daga hakim da dan abbas annabu raja ilai da ibn abbas ya ce bai san yadda aka yi da masu shirin ba da yanzu magana yake farko zai ce a wannan magana ya kayata da ni gaskiya kuma tsira da su
وإذ تأذن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يضرهم شهداء إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بحسناتهم والسيئات لعلهم يرجعون وإذ تعذر ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب yayin da ubangijin da ya sanar cewa la yumazanna alaihim ay yahud wa sanu bi ayyuhu ma yahudawa ila yawm al-qiyamah har zuwa ranar kiyama mun yi tsohon wanda zai dandana masu zuwa da ranar mummunan azaba bizzulle da dabbanci wa akhadha jizya da garman kudin jizya wa ba'atha alayhi Sulaiman ya aiko musu annabi Sulaiman ba'da mu ba sai ya aiko bukutu nafsa wa qatalahum ya kace su wa sabahu ya kace su wa daraba alayhim jizya ya sanya masu wannan maraki wa kanu yu'addunaha ila al-majusi sun zama suna ba da kudin maraki har zuwa majusawa idan an buyi sanadina har aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zarqama alaihi ya sanya masa kudan haraki da suna da kira wajen Allah su saba ma Allah ya ce na nan na muku azaba ko ina suke a kaskanci suke inda can zulbat alaihi musallatu wal mabaratu wa hu bi kalamin min Allah har mai tafsiri cewa in gano abin ya ne so ban da rahim wa ga kuma wadata kudi sun bi kowa amma sun bi kowa talauci inna rabbaka lafi da ubangijinka mai gaugawan azaba ne liman azabu ga wanda ya saba masa wa innahu shi Allah la gafur mai gafara ne li ahli da atihi ga mabota biyayya gare shi rahim bi rahmatihim da su wa qatana hum bi rahmatin mamad mun rada ba su a cikin kasa al'ummomi shi kan yanki yanki min mu a cikin su akwai asuwa da mutanen kirki ومنه الناس أقوله متعني دون ذلك سنة قنباية وتعنك عن الكفر كافر والفاسق الفاسقين وبلوناهم من جرب جيش بالحسنات لنعمهم والسيئات لعذابهم وتعذابا لأنهم كونوا يكذبون فأقوم عن جسمهم قبل الكافر
فأخذت من بعدهم الأمم بالكتاب يأخذون على صحابة ويقولون أن الكفر بالله فإلا بهم أنهم مسلمون يا ألم يكن عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وكان الله يتخير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين.
فغنم من بعدهم خلق sai waɗansu manyi suka maya bayan wani birgita dama aka ce akwai kalfu suni akwai kalfu sare akwai mai na kyau akwai na yi mummuna waɗannan wanda suka zama bayan waɗancan halifofinsu wani birgita ba kun gaji littafin a taura an ama ihin gaban iyayensu ya kudu na ala hadarar na sai suka maida littafin wurin karɓar abun duniya suna karɓar tarkacen wannan duniya a faɗa mu hada shaidani ai duniya min halalin wa harami wa yaquluna suna cewa in an kawo musu cin hanci suka ci sai su ce sayughfaru lana ma fa'alnahu da salura a gafarta mana abin da muka aikata shi wa in ya fi ma wani musulmi ya mutu ne aka sake kawo musu wannan tarkacen na duniya kamar na da ya kudu sai suka kai shi a jimlar da halin hanyar junan mahirata suna kaunan gaba wa hum aiduna ila ma fa'alu alhali suna komawa bisa abin da suke aikatawa musarruna masu dawwama alayya kan walaysa fi tawrati wa azim makirati ma la sarana a cikin atawa kuma ba a rubuta za a karbi dubban mutum tare da wama akan zunubi ba dama sharadin tuba annadamu wala ma fata wani yadda Allah ya ƙure da zan bin yawan yawan wani to su sun karɓa yanzu sun ce ai Allah zai gafarta mana ba su yi niyyar barin ba ba kuma barin ba an ji masu sake dawowa an sake dawowa sai faru na kullum Allah subhanahu wataala ya ce ai su duba cikin ashaura ba inda Allah ya alƙawari in ka saba mashi ka duba da niyyar za ka koma kuma zai gafarta maka alam yau hada ne kuma ta kitab ashe ba kan ya alƙawarin littafi alim akan kuma al'ilafa fi ma'ana fi wato misafa bil kitab Allah ya qulu ala Allah illa al-haqq wa wala wala kan ya ga Allah sai gaskiya wa darasu anhu malaika sun karanta ma fi abin da yake cikin sa baliman don menene kan zaba suka karyata na alinya kai karya kan sa min nisbatil maghfirati danganta gafara ilayhi zuwa ga Allah ma ni saran kafin da wama kan zunubi والدار الآخرة إلى الآخرة خير للذين يتقون يا بدنيا كما سبق يا حرام أفلا يكنون شن بذات ما ردنت با بالياء والتاء كوما لا تكنون أنها خير سوى جنا ناجرا ليات الخير فينفقونها زاديدا على الدنيا بالدنيا والذين يمسكون بالكتاب waɗannan da suke riko da littafi yumansikuna ko yumsikuna bi tafsir wa tashdid bil kitabi da littafi minhum daga cikin su yahudawa wa qamu salata suka bai da sallah ka abdullahi bin salam kamar abdullahi bin salam wanda ya musulun da gaban annabi muhammad ya rike littafin at-taura ya rike na annabi muhammad Allah ya ci irin waɗannan illa na yudi wa ajran muslimin ba mu zo da ta ana aladan masu kyautatawa a jimatu kabarin ladina fi wal uzai da mamman uzai maimakon a ce ba za mu tozar ta ladan su ban sai aka kira su zahiri aka ce su ne musulmai
وإذ تكلمت بالحق فهم كأنه فتة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا فرقت من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين har yau yana maganan yahudu irin munayen halayensu bayan Allah ya girma su wa idan sakana jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un Allah ya ce ka kamata ya Allah yayin da muka ciro dutsen turi sina min aslihi daga asalinsa fawqahu asaman su ka annahu zullatun kaman ilwa wannan nuni ga yaqini annahu cewa shi wannan dutsen waki zai fada alaima kan biyu da su biyu a jin da alkawarin Allah iyahu biyu ko ihi da abuwansa in lam yakmadu a hakamar taurat in sun ki karɓar hukuncin attawa wa kanu abawa da sagariha sun kisa ne saboda mu nauyi ba karfin yin zo karba kunna lahu wato lokacin da Allah ce ka ɗebo mutane kai annabi Musa alaihi salam ka zo za mu ba ka alƙawari wato littafi da hukunce hukunce a ciki to daidai ya su suka zo sai shiga cikin girgije yana magana da Allah su suna ji bayan ga magana da Allah sai ce to ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce suka ce kai kai kai wannan hukunce hukunce ai mana tsanani gaskiya ba za mu karba ba ba za mu karba ba Allah ba yana jin mun a gaskiya mu za kai mu ba za mu karba ba Allah ce za ku karba dole Allah ya dauko dutsen tsurin sina daidai fadin mutanen gaba daya aka ce ko ne ku karba ko dutsen ya faɗo a kan ga ra'ayi karbar ra'ayi ko dutsen ya halaka ku gaba daya to sai suka yi sujada amma sujada da gefen goshi ido su ɗaya na kallon nuna shi sa su ji da bai hune kullum ido ɗaya na ƙasa ido ɗaya na sama ina tsoron kan dutsen ya faɗo a kan to Allah ya ce to shi kenan ko kuma a dai na kun da kowa ku karɓa min da muka ba ku da ƙarfi da ijtihadi wa zkuru ma fi tuna abin da yake cikin sa bi amali bihi da aiki da shi la'allakum ku ku tattaquna fa ji tsoron Allah wa zkuru ka amma da hina azara muka min bani adama min zuhurihim ya da Allah ya karka alkawari daga yayan Adam min zuhurin bada da istimali min ma kamar ko bi arin jari wato min min bani Adam min zuhurin zuriyatin zuriyar su bi an adaraja ba'dahum min sulbi ba'd yana da sashi daga wato cikin tsoron sashi min sulbi Adam nasran badala nasri kana kaman yadda ma ya jawari da za su haihu kazzar da kaman bayan zarra an umana yawma arafata نسب لهم دلائل على ربوبيته يا كفى فالدليل يلزم وربسا وركب عليهم عقبا يركب الدهنك هي كان واشهدوا ينونا مسوا على انفسهم بسكانهم قال في الله يتي الست بربكم نيما ubangijinku bane kalu suka ce bale anta rabbuna shahidna bi dalika man shahida haka wal ishada an la yakunu kadu bala bil ya'i wat ta'i في الموضع عند الكفار يوم القيامة إنا كنا منكسر أن هذا كمان وانا توحيد كافرين لا نعلم وتعالى سبحانه وتعالى يا ترى آدم دقائق صدق كل كفركم أن يتحقق شيء قبانا يا ترى أشكين إلهم قدرنا ya fitar da su kamar bayan zara Allah ya tajalli a kansu sai yana cewa alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum to to anan ne malamai suka gano wasu abubuwa da yawa alaku rabbikum wa ya san amsa wa ya san amsa a annabi adamu ne ya san amsa ko sauran annabawa ko annabi muhammad to annabi muhammad shi ya fara ce bale bale an tarabbuna shine Allah yake cewa idza khadna min annabiyina misaqahu sai ce wa minka wa min nuhi wa minka wa min nuhi da yake karma da kawari amma wajen aika sai ce hataman nabiyyi da shine cikon annabawa shi annabi Muhammad shine ya san Allah kamin kowa ya san shi shi ya zauna tare da Allah kamin kowa ya zauna da Allah shi ya zauna Allah yana haske shi yana haske shekara abu abu saboda haka shi ya san amsan da zai faɗa wa yawma ala sara qabla kulli bi qawli fadi walau la qulatahu ranar da Allah ya ce alantu yayi gaggawa ya faɗi ni kai ne ubangiji mutum gabanin komai an ce wannan ya faru ne a Na'man kusa da Ka'aba Allah ya tara su ranar Arfa din ya kafa musu layinin su lokacin da tun muka gama Madina muminai manyan annabawa suna cewa annabi Muhammad ya ce an tarabbuna sauran annabawa wurin azumi suka faɗa sauran musallai suka faɗa annabawan da ba musallai ba suka faɗa gurgudun martaba ne sannan aka dawo kan waliyai suka wada aka kawo kan muminai suka wada aka dawo kan salihai suka wada aka kawo musulmi suka wada sai aka kai kan kafirai sai san cewa goro ne ake faɗa ne ko bila ne ko bala ne su ma dai ne su faɗa da aka gama faɗin bale bale Allah ya ce to kowa ya haɗi juna kowa ya haɗi juna to in za ka yi fita goma sai ka haɗi kwaya goma sai uban ka ya haɗe ka shi ma uban ya haɗe shi shi ma uban ya haɗe shi to ba za a kare duniya ba sai duk wanda suka haɗi juna da sun sun mutu kowa in ka haɗi ɗan goma ko gobe za ka mutu sai an samu ciki a yau saboda ɗan nan yana na a cikin bayan ka ka haɗe shi sai ka ji an ce ya mutu ya marma ɗansa da ciki a'a ya haɗe ne dole ya sauko yawa haka nan wannan ya haɗe wannan har aka dawo annabi adamu ya haɗe mu duka kowa lokacin shi in yayi sai ya zo domin da aka haɗe lokacin mu ya zo mu kuma wanda muka haɗiya muna ta zubarwa muna ta zubarwa su wanda suka haɗiya kuma suna da ta zubarwa wani bai haɗi komai ba rago ne ba zai haihu ba ba zai haihu ba sai ga duniya wani ya'yan sun mace yawa ya rasa inda zai rasa wani ko yana neman tsaye ko nawa zai ba Allah ya ce an hana maka haɗiya ba ba za ka haɗiya ba shi na Allah ke gaya mana in dalilolin kudurarsa ya yi haka ne don kada wata rana ranar kiyama idan ya zo ya ce alabtu bi rabbikum mace ai mun manta Allah ya ce a a a a don haka ya kawo manzanni wa ma kunna mu'azzibina hatta da wasa rasulun so manzanni in sun zo ba suna gaya muku wani sabon Allah ne ba Allah nan da ya halicce ku da babu wanda kuka dauko alƙawarin da yayin kun tuna wanda aka za abu kaza yayi muku sama yayi muku rana yayi muku wata yayi muku kaza yace azurta ku da bacci azurta ku da farkawa ya azurta ku da shan iska ba ko gobe ya azurta ku da ruwan sama ya da ya dinka kawo da la'ila kudarci dalilolin ikon Allah shine Allah ya ce ki Allah ya kudu kan ranar kiyama kafirai su ce inna kunna an haza gafilina mun da kana gaban wannan lana ayyukan mun san shi ba na'am أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
أو يقولوا قوم تفلا كان ويهو جاب إلى وانشبا إنما أشرك آباؤنا من قبل إياك وقوم سوك تارى ألا دوني سنة بعد وكنا ذرية من بعد مو ذرية لنا مكذب بايا فاقتدينا بهم muka yi koyi da shi to ashe muna da hankali su gaya ma Allah sai su ce afa tuhlikuna bima fa'ala al-mu'minun Allah yanzu ka azabtar da mu da abin da mabandata suka yi min aba'ina na iyayenmu bi ta'sisi shirki da da kafa kafirci alma'ana ma'ana dai la yumkinu haka din ba zai samu ba domin Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa wa kadhalika nufassilu ayati Allah ya haka nan muke rarrabe ayoyi nubayyinu ha mislu ma bayyana misaka kamar yadda muka bayyana da gaure ne yadda dabbaru ha don su lura da ita wa la'allahum ko su yarjuuna ta koma an kubrihim gabanin kafircin su wato ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ka karanta musu alaihim akan su yahudawa karanta masu in sun manta na ba allazi ataina fa ayatina labarin wani babba da muka bashi ayoyinmu fansalaha minha ya fita daga cikin ayoyin faraja bi kufrihi ya bar ayoyin da kafircinsa kama ta khalqil hayyatu min jini min jiniha kamar yadda macijiya ke fita daga fatansa wa huwa shine bil amr ibn ba'ura min ulama bani isra'ila yana daga cikin manyan manyan malaman bani isra'ila su ila an roƙe shi an yi ko ala musa yayi addu'a akan musa wa umiya ilayhi shi aka ba shi hadiya babba fada aya addu'a fan qalaba alayhi wa andala lisanuhu ila sadri an ce shi wannan mutumi bil amr ibn ba'ura yana daga cikin manya-manyan malaman bani isra'ila saboda iliminsa ma an ce in ya zauna a majalisar ta wanda ɗaya ɗaya dubu goma sha biyu ne a wurinsa masu ruwaito hadisai da menene to annabi musa ya zo zai yaƙi mutanen garinsa su kafirai ne amma kuma shi yana cikin addinin annabi ibrahim suka ce to an ga nan shi kuma da yayi addu'a Allah ya karba da yayi addu'a Allah ya karba kace malam kai mana addu'a ga Musa zai zo ya ke mu a garin nan kai mana addu'a ya ce ya zama addu'a akan Musa ko muna addini daya kuma annabin Allah suka ce a a ai kai kawai yaki sai suka koma ta hannun matar ta kafin sharri shi ke juya matar matar ke juya shi so ka kawo hadiyar yawa so ka kai mata ni ma mai gidan ki magana yayi mana addu'a ya yi kaza kaza idan Musa ya zo zai halaka mu baki daya yasa ya yi addu'a idan ya yi addu'a muka samu riba za ki ga abin da zai mutu kenan sai zo tana cewa to kai ne gida ne sa ba za ka yi musu addu'a ba ya zama ki ce eh eh annabin Allah ne ba annabin Allah zan musu mummunan addu'a sai kai kawai shikenan sai shedan ya hau kanshi da shedan ya hau kanshi ya dauko jaki akwai dutsen da yake zuwa yayi addu'a yana da ismullahi azam da yake karantawa da ya karanta sai Allah ya karba an ce har Allah ya kan nuna musu lulul mahmud saboda darajar da wajen Allah ya kama hanya zai bi jaki ya yi zuwa ya ta dukan jakin kamar ya kashe jakin jaki ya ce sai jaki ya magana ya ce haba haba ga kamala magana abin da nake gani bane ya mala'iku nan a gabana suna tsare ni za ka je ga ma'adanin Allah addu'a sai tura jaki ya kama hanya ya kama hanya yana ta tafiya da yana ta tafiya shikenan sai je wajen dutsen da yake addu'a din nan a da je wajen dutsen da yake addu'a ya tsaya sai ya ana gaya masa yanzu kai ne za ka yi ma'allakan Allah kuma wajen du'a'i ya ce a to me yasa ba za a yi ba ai an gawo kuri to bismillah to da yazo suna kewaye da shi za a addu'an da zai yi mummuna akan Musa sai ya akan mutanen du'atin kirki da zai yi sai a kan annabi Musa maimakon zai ce Allah ya rinjaye da mutanen nan akan annabi Musa zai ce Allah ya rinjaye da Musa akan ku Allah ya sa Musa ya kashe ku Allah ya sa Musa ya kaza akan ku shi ko Musa Allah ya bashi nazara Allah ya ce a baka sa abin da kake yi bane yace me nake ai akan mu kake addu'a sai ai baki ba zan iya ba kuma Allah ya juye da bakin haka Allah ya juye da bakin haka to da aka gama addu'a sai Allah ya nuna musu ijaba a kai shi Allah ya ba annabi Musa nasara shi sai hancin shi ya zazzago tun daga baki har ƙasa har kafa ya zazzago Allah ya fushi da shi da ya ga haka sai ya ce masa to shikenan yanzu kan na san halaka ya tabbata kai to tun da halaka ya tabbata gare ba abin da ya saura sai makirci ni ko yanzu kula mu makirci tun da ya zama shedan to shi ma zai aiki shedan shi ya ce bari in gaya muku abin da za ku yi yanzu bani isra'ila na san su makwanaitan mata ne shaidanu ne saboda haka abin da za a yi ku je ku shirya yan mata kyawawa zamfala zamfala kar kuma su sa rigar girki su ɗauki kaya na sayarwa su shiga cikin rundunar annabi musa alaihi salam suna yawo layi layi suna sai da kaya amma idan wani daga cikin rundunar bani isra'ila ya neme ya lalata da su ta suki idan ya nemi ya lalata da su ka suki amma kirkin da zai shirya muku kenan idan aka samu mutum ɗaya daga cikin bani isra'ila cikin jama'a dai Musa alaihi salam ya aikata wannan abu ko kun samu riba a kansu suka ce to madalla suka je suka shirya yan mata kyawawa suka sa musu riguna masu kyau da kayan ado da mundaye ne wanda dai tun mai sha'awa in ya gani ba zai bari ba suka shiga cikin layin banu Isra'ila suna talla to ka san su su banu Isra'ila taurin kai sai wani daga ciki ya kama mata ɗaya sai ya yi annabi Musa ya ce Musa yanzu ba zai ka ce wannan matan haramun ne a kai na ko yanzu ka ce haramun ne ce haramun ne a kan ka tunna ba mata kawai ce wallahi ko haramun ne sai na kwanta da ita ko haramun ne sai na kwanta da ita sauran kowa wannan ya kama nashi wannan ya kama nashi shi wannan mara kunyan sai ya zo gaban annabi Musa ya ce a gaban ka ma zan yi lalata da ita Allah subhanahu wa ta'ala nan take ya sauka musu da annoba mutum dubu saba'in suka mutu nan take ba za ka gaya ma Yusha cikin manyan mutanen Annabi Musa sai ya ji labari sai ya zo da gudu da makaminsa ya ce ina wanda yawa Annabi Musa a rashin kunya na ka ce ga ya can akan matan ya zo ya soka musu bashi da shi da matan ya daga ya ce haka ake yi da mai kin maganar Allah da manzon Allah daga nan sai Allah ya saukar da sauki shikenan aka ɗauke azaba amma dai an yi barna to shi ne makin shi kenan shi sa annabi sallallahu alaihi cewa shaydanin mutum ko rabu da shi ya fi shaydanin aljanni to shi ne Allah ya kawo ma banu Isra'ila wannan annabi ya gaya musu mun ba shi ayoyinmu mun girmama shi ya zama babban malami fansa laka min haye zari cikin ta da ni'imar da aka yi masa kamar yadda maciji ke zari a cikin ba kawo shaydan ya riske shi فصار قرينه يزمو abokin rubanyansa fakana ya zamo min algawi na cikin masu mata an tambayi manzala sanana wai shi ko me yayi ma Allah ne har Allah ya masa haka cewa baya gode ma Allah baya gode ma Allah rashin godiyan Allah shi ya kamshi haka Allah ya ce in shakartum la azinannakum wala in kafartum inna azabi lashadid saboda kowane lokacin da ke gode ma Allah rashin godiyan Allah shi ya kai shi haka
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى اللبد واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حمل عليه يلهث تتركه يذهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا تلك الأوصاف لعلهم يتفكرون ولو شئنا لمن غدا ما لرفعناه لمن توفك شيء إلى منازل العلماء zuwa masaukin malamai biha da ita bi an wajjaka ku lil amali mai maka muwafaka da aiki na kwarai walakin na ko amma shi akhlaja ya karkata ya nada yana walakin na ko akhlaja نعم ولكنه أغلل أما شيء يا نسي إلى العلم زوا قصاء الدنيا وما إليها يكركة زوا غريتا واتبع هواه يبسن زوجيا في دعائه أشين دعائه إليها فوضعناه مكسوك درجا التي فمثله صفا كمثل الكلب كما صفا كريم إن تعمل عليه يلحظ أو تتركه يلحظ in ka dora masa bai tarbi da kora da tsawa yalhasu yadda lisanu ko zai zahir hancinsa au in ta turku ko in ka bashi baka dora mishi kaya ba yalhas wa laysa ghayruhu min alhayawan kadhalika babu wani abu daga cikin dabbobi kamar wannan wa jumlatu sharri halun ay najisan zalilan kankantacce da kulli hali a kowane hali wal qasru al-mili التشبيه كما جاء في الولي أتكن قسكنتي والخزة في قرينة نكرين الفاي فنيتي فنسله البشرة بترتيب ما بعدها تجيرا لأبن كباية على ما قبلها من الميل نكركتا إلى الدنيا واتباع المراد بديها صندوقها وفي قليل قليل قول من الله تعالى ذلك المثل وان جانك مثالي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا شين مثال متعنا لسكر يتعايهم فقصص القصص كجلسا لجسوشي يا رسول الله على اليهود بسا يهودا ولعلهم قوسوا يتفكرون سائفنا عليه yatadabbaruna za su tsoron biya a ciki mai yuminuna su ba da gaskiya kaga Allah yana nuna musu cewa duk darajar mutum in ya saba ma Allah Allah zai tsare da darajarsa kamar yadda duk Allah yana gaya musu ya bani Isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaykum wa anni uqaddimu ala alamin ya yan annabawa ne jikokin annabi Ibrahim Allah ya girmama su amma da suka saba ma Allah Allah ya kaskantar da su ya dinga kawo musu bala'i wannan daban wannan daban to shi ne Allah ya kawo musu irin wannan shi kuma bin amma dan ba'ura ya zama ban malami amma saboda kwaɗayi saboda bin son zuciya saboda bin matarsa saboda rashin godiyan Allah Allah yake nasare da shi ka kistanta mafi ya Rasulullah ko to ai tunani irin haka ba zai same mu saboda kin Annabi Muhammad
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهديناه فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
sa'a masalan qawmal ladina kadzabu bi ayatina yayi muni misali alqawm ay masalan qawm misalin mutane alladina kadzabu bi ayatina wannan da suka kare ta ayoyin mu wa an kusamu da kayan su kanu yazlimuna an kusamu sun zama suna zalintan kayan su ne da ta da kare ta man yi hajjin ba wa wal mutane duk wanda Allah ya shirye shi shine mushriya ومن يلل وجهه يقد شيء فأولئك هم الخاسرون ولن تجد سوني مكوسا
نعم ولقد جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الضالون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله yana gaya mana a cikin wannan aya yana so ya sanar da mun cewa halittar da Allah ya yi kashi uku ne kashi ɗaya ya daraja su ya girmama su fiye da komai su ne mala'iku la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru ba su san ci ba ba su san sha ba ba su san girma ko wani abu ba abin da suka sani zikirin Allah su ne suka kai matuƙar daraja sai waɗansu kuma halittar ya ƙasƙanta su su ne dabbobi su ba su san zikiri ba sai dai su ci su sha su yi barbara su yi kashi abin da suka sani kenan a karkanci sai kawo yan adam ne ya aiki a tsakiya da ya aiki a tsakiya sai shi sifa biyu rabin shi sifan dabba rabin shi sifan wannan mala'ika ne daga ciki zuwa kasa aikin da dabba yake shi yake yi ciki bai san gobe ba sai a bashi in ya cika yanzu ya yi yanzu ka da kashi yanzu ka da fitsari ya barbara shi abincin da yake nema kenan da jiki daga ranar abincin ya rasa sai ya rami shi ko daga sama daga cikin zuwa sama kuma sai ya ajiye sarrafa a ciki nan zuciya yake nan inji annabi ya ce idan zuciya ya ce komi ya kyau sai kuma ya samu kwamfuta guda biyar ya zuba masa a kansa kwakwalwa injin mai kwakwalwa shi ne kayi a nan ido ya ce a nan kofi ya ce a nan baki ya ce akwai hanci akwai hannaye su ake ce masa hawa su ham wato masu kai labaru kwanja guda biyar wato idan ka taba abu mai taushi sai ya kai makwanya cewa wannan taushi ne ko ka ji ko hannu kai ga mai kaushin hannu sai kwanin ga ce wannan yana noma to idan baki zai kai makonni wannan magana ne wannan yaki ne wannan zaki ne a hanci zai ta kai na ji ganshi na ji wani kullu na ji karatu alqur'ani ado ido zai ce kai ga wani abu can bai ga wani abu kyakkyawa to Allah subhanahu wa ta'ala ne haka sai ce da kunji kuna so ku zama jama'a mala'iku ga hanyar da za ku yi fadi idan kuna so ku zama dabbobi kan za ku duk lokacin da ka bi Allah ka bi Allah sai ka jalla ce inna alladhina amanu wa amilus salihati ulaihim khairul bariya khairul bariya ka zama khairul bariya idan ka saba ma Allah suka ya ce ulaika hum sharrul bariya ulaika hum sharrul bariya to sai ka zabi daya zaka zama cikin hayrul bariya ne cikin wanda Allah ya dauka kai yana tare da ku kullun la ya'budu Allah ma amaru ko ko zaka zama dabba ne to shi Allah ke wala qaddara ana li jahannama katira hakika min halatta yawanci ga wutan jahannama min al-insi wal jinni wal jinni wal insi daga mutane da aljanna لهم قلوب لا يفقهون بها سنة زوجوي باسو فهمتا جزيا بها لإتا ولهم أعين سنة إنتنا لا يبصرون باسو أجني بها لإتا لا إلى قدرته قدرة الله دليل قدرة الله بطر إذن كباري إذن كلون لورا yanzu wanda bai da imani duk abin da ake yi da tasarrufi ba ya gane Allah ya yi dare don ka lura ya yi rana don ka lura ya kawo damina don ka lura ya kawo bazara ya kawo rani ya kawo kaza kuma duk ya rike a hannunsa yawwa in gwamnati ta hana taki ruwa dai ba a hannunka a hannun Allah yake ko sai kuma an yi ruwa gwamnati ta cin kaza nan yayi da ya ba wani ina wani azalimi zai ce kada a yi musu ruwa to sun yi zaɓen mu Allah ya ce a'a wannan ya kamata ka lura da irin wannan dalilolin kudurarsa amma sai zamo basiran ba na lura ba walau azanin suna da kunnuwa لا يسمعون باطاكين الآيات آيوي والمواعيد وعزوز سماع تدبر وتعالي إن تينا نورا وعسوا وأن نبسك لهم هكا قالوا شيئا ما نفهم تنكسيا با ga ido ba na ganin dalilolin kudurin Allah ba ga kunni ba na jin wa'azi ba ula'ika kallan an wadancananka kamar dabbobi ne fi adamin fiqhi a cikin rashin fahimta والبصر da gani wal istima ai dabba ma yana jin sauki amma ya san abin da ka faɗa in ka gama kunnin dabba kai ta kira a ya sani shi yana jin sauki in kai ihu ma daidai ne Allah ce to waɗannan da ba sa jin gaskiya to lallai kamar dabbobi ne balhum aballu kai sun fi dabba bacewa min al'ami ne annaha taslubu manabiha domin dabba wani lokaci tana neman abin da zai amfane ta dabba idan kana ba ta kullum da ta ganka za ta zo tana kada bani sai ne ne ne kaga shi kafiri ne san Allah ba Allah ke baki wanda bai sani ba sannan kuma wata harafin mazariya in ta ga abin da zai cuce ta za ta gudu wa haulai waɗannan kafirai din ne yaqdumuna ala nari suna gabatuwa akan wuta mu'anadatan ulaika humul ghafilun wadancanin da su ne rabbanannu walillahi al-asmaul husna walillahi al-asmaul husna akwai sunaye kyawawa ga Allah a tis'at wa tis'una tis'in da tara da riba daya alwalid bi hal hadisi wanda hadisi yazo da shi na manzon Allah wa husna muhannatun fad'uhu biha ku kira Allah da shi biha da ita shine Allah ar-Rahman ar-Rahim da hazzu wa as-sabur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da sunaye dubu guda uku a cikin attaura ɗari uku a cikin attaura ɗari uku a cikin lindila ɗari uku a cikin zabura casa'in da tara a cikin alkur'ani shine wannan zuwa annabi ce mana haza ha da halin jannata duk wanda ya kiyaye ta zai shiga aljanna sadaka Allahu arrahman lamma kullum ka haddace annabi ce duk wanda ya kiyaye wannan zai shiga aljanna to aljanna ya kace kashi uku ne akwai jannatul amali akwai jannatul mirasi akwai jannatul imtinani akwai aljannan aiki wanda aikin ka zai kai ka aljanna amma ba da rahmar Allah akwai aljannan gado domin in an shiga aljanna su yan wutan ba akwai gidajen su amma ba samu shigowa ba suna wuta sai Allah ya ku gadi akwai jannatul imtinani aljanna na baiwar Allah na su na musamman kamar a ce an yi ruwa da magari kyauta an yi ma'aza akwai kuma na yan gida shi ne jannatul imtinani to wannan Allah yana ce ma jannatul indina jannatul amal udkhulul jannata allati urthimuha bima kuntum ta'malun wannan shine jannatul jannatul jannatul amal akwai aljanna kuma na imani shine al'amal din nan yawan zikirin Allah duk wanda ya mutu da imani la la la zai shiga aljanna amma masaukinsa ba ba zai kai na zakiru ba ko shi wannan nashi ya kai mukamin imani mukamin imani kuma ya zama komi komi a bakin da Allah ina da bido Allah ina zaka Allah zikiri zikiri zikiri Allah ya ce wannan ka cancanci a ba su wurin da ba irin da wannan can ba wannan dole kai gaba saboda dole mai son abu shi ke ambatansa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala takan juya bawa zuwa wani abun da yake da ya koma wani abu shine wazara da Allah ke cewa لا يزال عبدي يتقرب الي بنافلين ما ذكرته في ملئ ذكرته في ملئ خير الملئ ما ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي فاذا كان مذاكر كل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تو كاو جنه الاعمال دين sai ka kai wancan aljanna to idan ka wuce wannan ka kai muqamal ihsan muqamal ihsan kuma ka zama mai karamci irin na Allah mai rahama mai afwa ka zama duk wanda maka wani abu ka gani ba Allah kake gani in an cuce ka baka gaishe ba Allah ne rufa in an baka baka sani ba Allah ne rufa in an dauka ka Allah ne ya ga dama ya gani a yau yau in ka ga gobe an soke kai ce haka Allah ya ce to na gode maka Allah sarki wa ma na gode ka raba ni da fitina to wannan wanda wannan to shine muqamul insan shi sa imani yake da wani da al-islam al-iman al-ihsan to lokacin da kake ya ihsan na anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lokacin da ka kai wannan to ka kai aljannal imtinan na baiwa so da kullum so ake ka taraki kai taraki bayan sallar nan ka zama zaki ka zama mai zikirin Allah kullum ka zama mai salati annabi har ya zama a jikinka idan ya shiga jikinka to maganar albasha ma ba zai zama inna salata ta ya alil fahsha wal munkari amma sai Allah ya ce wa zikrullahi wa zikrullahi akbar Allah ya ce to duk waɗannan da suke asma'ullahi husna suke daukar ɗaiɗaiku a cikin sunan asabin sunan akwai alhalimu akwai al'afu ka zama wani an maka kai abuwa da an maka kai haƙuri a suka ce to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa shi ne ke da komi amma kafirai sai su saba mashi sai ba su lafiya to Allah subhanahu wa ta'ala inda ka kiyaye asma'ul lahi husnan wala tuma fadu biya ku kira ku ambaci Allah da ita وذروا كبار الذين يلحدون ونسكي بوضيوا من الهدى والهدى يميلون سكي كركتوا عن الهدى قبل الجزية في أسمائه يأتين سونا ينسحين يشتقوا منها أسماء لآلهتهم تين سكذابوا سونا يجبوا كنسو كالله كما يدعى سونا الله الله sai suka ce sunan gunkinsu babba Allah ta suka ce sunan Allah azizu sai suka ce sunan Allah sunan gunkin su uzza sunan Allah mannanu sai suka ce manata Allah ce ku bar waɗanda suke bauɗewa a cikin sunayen Allah suna ƙagawa suna sa magumanka sai zauna da sandu za a saka masu bilahirati a cikin lahira jaza ma kanu amalu irin zakayya abin da suke aikatawa wa hada wannan qabla al-amri gabanin al'amari ne bil kitali da yaki وممن هلكنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
وممن هلكنا أمة يهدون بالحق لكن من مكالمة أقوي الأمة ya haduna suke shiryarwa bil haƙi da gaskiya wa bihi da shine ya adiluna suke adalci kun ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na ce la tazalu min ummati da'ifatun ila al haq hatta yati yawm amrullah muawiya yake manzo Allah ya hutuba wata rana yana ce la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalika manzo Allah yana cewa duk juyin da aka yi a al'umma ta ba za a gushe ana samun wasu an samu wasu yanki suna kan gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu sanata duk wanda ya ne ya cuce su ba zai cutar da su ba a wani kawai manzo Allah yake cewa ba za a tada duniya ba sai an kada sai an sai an rasa zakiru in dai aka rasa bishiya Allah Allah Allah la taqumu sa'atu hatta la yughalibu illa Allah Allah Allah Allah sannan a nan akwai ishara akwai waliyan Allah wanda su ne Allah yake dauke mana bala'i ba sani maza na yana cewa inna lillahi salatu ne aka rajulun Allah yana da wasu mutum dari uku zuciyarsu ala qalbi adam kamar zuciyar annabi adam Allah yana da arba'in kuma zuciyarsu kamar daidai annabi Musa yana da wadansu bakwai zuciyarsu akan zuciyar annabi Ibrahim yana da ransu biyar zuciyarsu a kan zuciyar jibiru ne yana da wasu guda uku zuciyoyinsu a kan zuciyar mika'il Allah yana da guda daya a zuciyarsa a kan zuciyar isra'ilu shi guda ɗayan nan shi ake ce ma ƙudul aƙada shi ake ce ma gauru duk duk lokacin da aka rasa su duniya za ta tashi kuma suna nan har yanzu Allah ya goyo ka cikin bayan Allah kuma suna taruwa a gogon hira kullum idan Allah ya so ya saukar da bala'i to sai a turo a gaya musu Allah ba an saba mushi an yi kaza Allah zai kawo bala'i to sai gautun nan sai tara duk waɗannan sai su taru idan sun taru sai ce to ga abin da Allah zai ke gaya mana zai kawo bala'i sai ce a roƙi Allah ya yi sai ce a'a wannan fa Allah ya yi fushi sai ya kawo to shikenan sai ce to ya ra'ayi ki to mu dibi mana mu daidai mu mutane kowa ya diba gwargwadon kowa ya diba gwargwadon matsayin sa wani ya kwana da nishi wani a zage shi gashi zake da yake ana zagin sa shine manzo Allah yake ce al-anbiya wa ashaddu bala'a summa al-amsalu fal amsalu annabawa sun fi kowa gamuwa da bala'i sannan wanda ya fi daraja wanda ya fi daraja shikenan sai ga mutum shi ba abin da ya sani sai karatun Qur'ani sai zikiri kuma wai a ta zagi shi kai ne abin zagi kuma ka koma kana zagi shi bawan Allah ya zo ya ba ku abubuwa da za ku yi ku samu gafaran Allah ku yi istighfari ku yi salati ku yi zikiri ku so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi gaskiya ku girmama iyayenku ku dinga karatun alqur'ani babu abin da yake karatun qur'ani ku dinga yanne ma juna kuma sai a samu wadanda su ce kai da Allah kyale su ɗan bid'a ne to haka nan to duk wanda ya gaji irin waɗannan duk inda ka ga wani babban malami me sa a yi zikiri me sa a yi karatun qur'ani sai a samu su shekaru kuma a cikin ce mutumin banza ne nan ga zaka to Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa a cikin al'umman annabi ba za a kushe ba Allah da wannan jama'an ne ake ake ba ku arziki da albarkan ku ake muku ruwa duniya ba za ta kushe ba akan alheri matukan waɗannan suna nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna isa sayanzuru ala al-ardi wa ulaika mawjudun annabi isa zai dawo ya samu irin waɗannan mutane suna nan shine Allah ya mana gana ummati yudul min haqqi wa ya'dilun na walladina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi masa istidraji ta inda ba sani ba al istidraju an ta'udum an na'udum qalilan qalilan za mu kama su kaɗan kaɗan wato Allah annabi na ga inna Allah la yuridu zalimi hatta idan akhadahu lam yamut Allah yakan yi talala ma zalimi ya bashi ya ta zalunci shi ya ta zalunci shi Allah yana kallon shi ran da ya zo ya kama shi kif sai ka ga cewa ne in ya kama shi ba zai su kuce mishi ba Allah ya ce to ni ma ina masa talala kai ni na yana da girma wato Allah yana nuna maka cewa duk irin abin da ka iya kai in na bin Allah ne an yi irin ka in ma shi ne kai baka kai fir'auna ba fir'aunan nan ya ce shi Allah ne Allah ya kara man lafiya ya ba shi ƙarfi ya ba shi zartuwa a cikin jama'arsa shekara ɗari hudu sai kwana arba'in ya kashi Allah ya ce ne kai sai aini a wuri nan shekara arba'in kan kwana ɗaya ne ran kamun wa umli lahum inna kaydi matin inna ma ta'ala la mai kamar su to shine ce ba yake cewa ya kamata mutane su fahimci ubangiji subhanahu wata'ala kaga Allah baya son fir'auna baya son aikin fir'auna amma ya bashi lafiya ya kara mishi kuɗi yayi haƙuri to kai ma kai dabi'u irin wannan kai dabi'u na haƙuri kai dabi'u na talala da abin da ake maka ka bari Allah na nuna kama wani na mutum da kai ne mace Allah ya ce kai na ne karfi ne ba iyawa da shi alhamdulillah akan Allah
akan magana wannan yana ko dan Allah a wani musu wannan magana mutum ne da matarsa sai yan boko haram suka tace ta da suka tace ta aka yi nema har aka gaji ya ɗauki dogon lokaci ba a ganta ba sai da aka shekara biyu shi ke nan sai ne yawon wannan mata ta kuka wanke kanuwa sauran da ke dace guda sai suka bashi bayan an yi aure an daɗe sai ga wannan mata ta dawo
to wai wane ne mai aure a cikin su
ai na biyun ne aure ai wancan da an san tana nan ai ba za a daura ba an kaddara ta mutu ne ko don kashe ta don ba a tsara yan uwa biyu ya da kanwa a aure guda to tun da an kaddara ta mutu shi kenan sai an ga daura mashi wata da wancan kuma sai ta nemi wani namiji shi ita wannan ita ce mata wancan kan ba mata bane aure ya riga ya tunda ya riga ya yi da kamar ya ce an daura kenan yau ana gama daurawa ana buki sai ga wancan ta dawo a a ba aure kuma wannan ne yake na aure
aka zama wannan yaya matsayin wannan mutum da ake mishi kada ne da mummunan aiki kuma mai kakwai ba kuma baya yi kuma mutumin kirki ne kuma duk aka fi gari ana waba shi mutumin banza ne ya hukuncin wannan ya gode ma Allah tunda ya san baya yi a wajen Allah wankakke ne su a wajen mutane kuma kuma su sarari Allah zai kama don haka in an ce mu kai mutumin banza kai kuma mutumin banza bane ka ji an zarfin ba ni Allah ya sani ba mutumin banza bane shi ba wanda ya same shi haka in ba zai bada mishi ko wani ba zai kara masa da rai
ya yasa mutum mutumin da yake yana da jaraba a cikinsa amma ko ya sa kusan na Qur'ani a yanzu yana ci ya hukuncin da a shi ke nan ji ya yi ba ɗauka yin ko yana ji ne in zai wuce makaranta zai shekara idan yana da zinan ba zai san kanta zai sa kanta da ke ba qur'anin ne zai ɗauka ba yana jin sautin ne ba shi zai karanta ba saboda ka babu ne biya kansa wannan yana cewa ya matsayin sa hula a musulunci
sa hula a musulunci sifa ne na mutanen girki sifa ne na al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma da rawani sifa ne na al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin sa hula akwai koyon arna ne saboda haka a sa hula ga ayyukan ba hula ne ma a yi kokari a sa hula ya wani yasa ya matsayin mutumin da ya ga masarur ya ga masarur ya kwanta sai ya ji wani abu ya taso masa kama amai har yana zaki zaki ya zo kuma ya zo ya fito mu kama kokoro to ya azumi zai kasance ai ba komai ya bin ta lafiya don
mata da ke jaraba za su iya ci gaba da sallah bayan ta yi wanka sallan da ake fita za ta iya ramawa a'a ai shi janaba ba haila ba ne tunda janaba ne in ta yi wanka dole ta rama sallan da yake kan haila ne aka ɗauke mata azumi ba ɗauke mata amma sallah mai haila an ɗauke mata su karatu Qur'ani da sauransu amma janaba idan ta yi wanka duk sallan da yake kan dole ne ta ba Allah ba mu lafiya mu lafiya mu lafiya mu wanda ya kawo lafiya shakka Qur'ani da jama'a da madaucin ku ya kawo Qur'ani yana neman Qur'ani to na biya bukatun su biya na kuma kiri Allah ya fi da mai da ayyukan